علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai langi a nan unguwa ta buba shango a fatar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabun tauhid littafin babban malami a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yiri mai albarka yau dai muna yi lahadi dar litinin wanda yau din ya yi daidai da 20 daidai ga watan shidan musulunci watan jimali lissaniya hijira yau da shekara 1446 22 ga watan 12 na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata ma na mana karatu cikin babin taghaliz fi mana abadan laha inda kabari rajulun salih wajen yi wa Allah bauta a kabarin wani mutumin kirki a ce ba za a yi addu'a ba ko ba za a yi nafila ba ko ba za a yi wani roƙon Allah ba sai an ji kabarin wani bawan Allah wannan mun ji kakkausan lafazi na nassi game da masu irin wannan ɗabi'a ɗin a taƙaice ɗabi'a ce wanda ubangiji ya haramta ta manzan Allah kuma ya yi bayani na narkon azaba game da masu irin wannan ƙabari idan an ji shi na cikin ƙabarin ake wa addu'a in makabarta ce ma'abota kwanci a makabarta su ake wa addu'a amma ba za ka je makabarta ka ce za ka roƙi Allah wani abunka fasinali a makabarta ba ba a yi sai dai ka roƙa mawatan gafara da rahmar Allah ana fahimta wannan shi ne abin da shari'a ta sani kuma ba a zuwa makabarta a yi sallah ballantana a ce za a gina masallaci a makabarta duba a yi har ma muka ce ko da wani allah zai kaddara an je binne wani gawa da shi shi ma ya faɗi ya mutu a makabartar to ba za a mai sallah a goma sai dai a ɗauko shi a tsallaka da shi wani go ko bakin titi ko cikin wata gona sai a mai sallah kuma sannan a dawo makabartar a binne shi domin makabarta ba a sallah a cikinta ba a roƙon allah wani abu in ba gafara ga mamatan goma allah ya samu gane inda za mu tashi a yau insha Allah shi ne babu ma ja a fi annalin gulu fi kuburi salihin yusayyiru ha authanan ta abudu min dunillah wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha bakwai a wannan littafi babi iya bayani cewa anar guluwa guluwa shi ne ta jawo zaba hadis ƙetare iyaka ko wuce gona da iri yini guluwi ka yi azarbaɓi in an ce ka yi kaza sai ka haura fiye da abin da aka baka da umarni da karatun iya shafi na 42 fejin littafi na 42 shi ne guluwi fi ƙuburi salihi irin abin da ake na wuce gona da iri a ƙaburbura na bayan allah mutanen ƙwarai a ji ƙabarin wani salihin bawa bawan allah a ce za a wuce gona da iri cikin abin da shari'a ta ce ayi abu irin wannan guluwin yusayyiru ha authana iya iya mai da kabarin ya kowa abin bauta ta tu'budu min dunillah wanda ya zamto kabarin ake ya bauta ba Allah an fahimci hedin din cewa wuce gona da iri da zurfafawa a kabarin bayin Allah mutanen kirki hakan iya mai da kabarin ya koma abin bauta a dinga bauta masa kuma bayan Allah Malik rawa Malik fil Muwatta Imam Malik ya fito da hadisi cikin littafin sa Muwatta Allah ya masa rahama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah kada ka sanya kabari na ya koma abin bauta da za a dinga bautarsa ba Allah ba manzan Allah da kansa ke wannan addu'ar Allah kada ka mai da ƙabari na gun bauta kada ka mai da ƙabari na abin bauta an fahimta ishtadda ghadabullah ala qaumi fishin Allah ya tsananta fishin Allah ya tsananta shine ishtadda ghadabullah ala qaumi ittakadu qubur anbiya'ihim masajida malike cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtadda ghadabullah fishin Allah ya sananta fishin Allah ku duba ku ji ayyuwa yau a ce wani malami zai ma zai fishi da kai ko mahaifi ko wani mai mulkin ka a ce yayi fishi da kai kaga abu ne mara daɗi balantana kai kan annabi to fishin Allah maɗaukakin sarki ya tsananta in ji mazan Allah ala ƙaumin ittakazu ƙubura an biya ihin masajida duk mutanen da suka mai da ƙaburburan annabawansu abin bauta to fishin Allah matsananci ya tabbata gare su ma'ana Allah ya yi fishi da su fishi mai tsanani akan sun mai da ƙabarin annabawansu gun bauta sun mai da kaburburan bayan Allah mutanen ƙwarai gun ibada sai manzan Allah ke tafishin Allah matsananci ya tabbata gare su wal ibn jarir bi sanadihi an sufyan an mansur an mujahid daga ibn jarir Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ko daga tabi'i ne Allah ya ƙara masa rahama ibn jarir da ingantaccen sanadinsa zuwa ga sufiyanin sauri daga mansur daga mujahid shi mujahid almajirin abdullahi dan abbas ne allah ya kare da shi yake cewa faɗin allah ta'ala ne yake cewa a fara'aitumul lata wal uzza ayan cikin suratul najm aya mai aya mai namba ta 19 allah yake cewa ku bani labari game da lata da uzza lata da uzza abinda aka fi sani a kan sunan wa'ansu gumaka ne wanda ake bauta musu a nan kaba gumakan kwarai shawa ne mutanen maka a lokacin an ce ka'aba kafin manzan Allah ya zo ya ci maka da yaki sai da ya zama to akwai gumaka sama da 360 a kaba duk an kewaye kaba da su da manzan Allah ya samu fatahu maka sai ya zo da da takwabinsa iya tsare gumaka iya cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa haka ma aikin Allah yake karanta an gane ko cewa jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta wuce dama ƙarya ta fafiya ce manzon Allah ya dinga sare gumaka da suke kewaye da Ka'aba iya iya iya karanta wannan aya to wannan lati da uzza sai Allah ki ce ku bani labari game da su su din ma sun kai matsayin a su zama abin bauta gare ku kuna ba su matsayi na a matsayina na mahalici ku ba su matsayin su ma sun koma ababuwan bauta suratul najm kala sai ce kana yaluthu lahum sawiqa da can an ce mutanen kirki kamar yadda muka yi a darasin mu na baya ko suratul nuhin alayhi salam wannan wala ya gusa wa ya kuka wa nasar an ce su ma mutane kirki ne da suka mutu sai aka zo kan kaburburansu ake aka kafa hotunansu abinda suke darasi ana nan tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya har suka zamto ana bauta musu to su ma waɗannan lata da uzza an ce lokacin da suke raye mutane kirki ne suna a suna wannan suna dafa abinci suna ba wa mutane dama daga cikin shaida mutum ya zama mutumin kirki shine ya zama to iya dafa abinci ya biya al'umma har in Allah ta'ala ya sa iya da sirrin haka ne wannan alama ce shaida ce mai kyau ta mutum mutumin kirki tun lokacin jahiliya kafin musulunci to duk karimi a cikinsu babban mutum to zai zama to gidansa baya rabuwa da mutane wajen cin abinci to waɗannan lati da uzza lokacin da suna raye ya zamto suna dafa abinci suna fitowa da shi al'umma suna ci an gane ko al'umma suna zuwa gidan su ci abinci su sha su tafi su to fa mata sai ya mutu fa aka fu ala kabri da ya mutu sai aka ji kabarinsa aka yi zaman dirsha lokacin musulunci bai zo ba an fahimta duk abin da za ka yi wa mamaci yanzu addu'a ita ce a gaba da komai ba abin da za ka yi wa mamaci fiye da addu'a bayan ya mutu sai dai kana da hali kuma ka mai sadaka ka yi sadaka ka ce wannan na yi domin wane mamaci na an fahimta musamman kamar ɗa ya to zai iya zama ma yi karatun ƙwar'ani ce Allah wannan ladan kaiwa mahaifina kuma Allah zai kai masa zai iya gina rijiya ya ce Allah wannan mahaifa na naiwa zai iya siyan alƙur'ani ya kai masallaci ko ya biya masu karantawa ya ce Allah wannan mahaifa na naiwa zai iya dukkan wani abin alkhairi ya ce Allah wannan mahaifa na naiwa an fahimci wannan to mamata ba abin da suke bukata fiye da wannan to amma a wancan lokaci kafin zuwa musulunci sai a je kabarin wanda ya mutu a dinga biki a nan ma a gado sadakar uku da bakwai da arba'in din nan da can idan mamaci ya mutu to gunda aka masa wankan gawa ana ɗan tona rami ruwan ya zauna ba a san ruwan ya gangare to idan an tona rami wannan ramin da aka yi wa mamaci wanka ya taru a wannan rami to sai a zo a gice ice a kan rami a kife ƙwarya ana fahimta idan an kifa ƙwarya ba za a buɗe wannan ƙwarya ba sai ran da ya kwana uku a gaba daga na aka samu asalin abin da ake cin sadaka uku da bakwai da arba'in asali al'ada ce gargajiya ce ba addini ba ana fahimta to kafin zuwan musulunci akwai abubuwa da yawa da ake yi wa mamaci abubuwa da yawa da suka danganci mutuwa zuwan musulunci ya saki abubuwa da yawa yanzu ku duba abin da ya shafi ta kaba mace idan mijinta ya mutu ana fahimta za ka ga an ce ta zauna a ɗaki ba za ta fito ba duk abin da za ta yi tana ɗaki duk za ta ko kuma a ce ba za ta shiga ban ɗaki ba sai da wuka a hannunta ko a je a sauro bishiyar tumfafi a gicciya a ƙofar ɗakinta ko a ce in ta zauna sai ta miƙe ƙafafuwanta tana kallon gabas ai duk kusan wannan ai ai ana yi to wannan duka gargajiya ne ba a musulunci a cikin wannan ba wanda zai karanto ma hadisi ko aya ce ga dalilin wannan babu shi waccan gargajiyar ita aka gano ta nawa so ta zo har yanzu an fahimta abin da ke kan mace idan mijinta ya mutu abu biyu ne ba za ta yi ba ado kwalliya ta bijirar da kanta wani ne ma'auranta wannan ba za ta yi wannan ba amma wanka in lokacin zafi ne ko sau biyar za ta iya yi za ta wanke kayanta za ta yi girki za ta zo cikin gida a zauna a tattauna da ita ba abin da ba za ta yi ba abu biyun nan shine shari'a ta haramta mata kwalliya ado da kuma ta yadda wani ya zo su tattauna maganar aure har sai ta cika wannan wata hudu da kwana goma shine kadai abin da aka ci dai ba wani shiga ta kaba ba wani fita daga ta kaba ba wani a gayyato wani mawaki ya dinga rera waki ana mai sadaka a su wai gida a yi dafa wake duk wannan gargajiya ne ba Allah ba nasi akan wannan gaba daya to irin waɗancan abubuwan su ne suka nasu suka zo har yanzu sunna da karantarwa ita ce take koro su take fatattaka su an fahimta nan to a lokacin da lata da uzza ɗaya daga cikin su ya mutu sai aka je kabarinsa aka yi zaman dirsha ana ta alhini irin abin da yake wa mutane alkai shi ne aka samu ainihin fata faɗi ai an shiga uku ai an lalace duk irin wannan kukan da ake irin na wannan to kuka ne na al'ada kuka ne na gargajiya wanda shari'a ba da san wannan an bai mutu wannan to wannan duka iya cikin abin da musulunci ƙar'an ya hana ya ce idan an yi ma mutuwa babban abin da za ka yi wa mamaci addu'a da kuma ambatan kyawawan aikinsa ka a yi wani shi ne mai ciyarwa wani shi ne mai shayar da al'umma ruwa wani shi ne mai taimako wani duk lokacin da aka je gunsa neman taimako zai yi ta wani yana da kyau a dinga ambata wa mace bayan mutu kyawawan ayyukansa amma ƙwallo kukan nan da an banu an lalace an shiga uku wannan ba yake na dini ba ne ya sa manzo Allah ke ce ana yi wa mamaci azaba da kuka rayayi amma ba hawaye ba hawaye ba laifi manzala lokacin da ɗansa ibrahim bin mu'azzam ya mutu yayi hawaye yake cewa la ba asabi dumu amma mutuwa kan hawaye ya zubo to wani ba matsala ba amma kwalla kuka da kururuwa shine abin da musulunci hana ana fahimta to da suka yi zaman itikabi a kabarinsa daga nan kuma sai kabarin ya zama to ana bauta masa shine ya zama to lata ya zama gunki uza ya zama gunki amma asali mutane kirki an bai jana waka za kala abu al-jawra an ibn abbas abul jawra daga abdullahi dan abbas yake cewa kane lissu lahum sawiq lil hujjaj hum lil hajj tun lokacin jahiliya ana zuwa ayi dawafi a dakin Allah tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta to larabawa karamci irin nasu to duk bakon da ya ji ganin ɗakin Allah a lokacin tun lokacin jahiliya to ba sa bar shi da yunwa ya suna dafa abinci suna ba shi ya sama ƙorami ke ce a ji'altar sikayatar hajji wa imaratar masjidil harami kamar amana billahi wal yau mai akiri wa jahada fi sabilillah la ya sauwa inda Allah yanzu ku kafirai mushrikai manzon Allah ya zo ku musulunta ba sai kuke gwama irin aikin da kuka yi na shayar da mahajjata lokacin jahiliya sai kuke daidaita shi kamar wanda ya muzu imani ga Allah ai ba za su daidaita ba wancan aiki ne mai kyau amma kun yi shi lokacin jahiliya babban abin da ke kan ku yanzu ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma iya cikin ayyukan da musulunci ya gada bai kore su ba musulunci ya gaji kyauta da sadaka da taimako da ciyarwa a gun larabawa ko lokacin da manzan Allah ya suna da wannan dabi'a yasa har yanzu duk kabilar duniya har yau har gobe ba masu yin faɗi kamar laraba ba masu yin faɗi kamar laraba har yau su ne wanda domin in faƙinsu wani lokacin ma sai sun nemi alfarma idan alhazai sun je aikin hajji ya sun nemi alfarma ga gwamnati wanda zai abinci sai da alhazai ba kowa ba ne zai yi don kansa ba ala zai ba a yadda ba sai gwamnati ta baka dama layi ake yi abin nan application za ka yi sai an yi indosin an sa hannu an yadda to rana kaza da kaza an baka dama ka yi abincin kawarar amma an ba baka wannan bola ba za ka yi ba kuma wa'ansu har alhazan su gama aiki su tafi a wannan shekarar ba za su samu dama ba domin gosul layi amma yanzu haka muke ba ka ake kuma abin da zai baka mamaki da yawa daga cikin masu halin namu na nan ƙasa suna zuwa can suna gani wani miloniya ne a garinsu ya isa ya ci da mutum dubu amma sai ji a bashi sabil a bashi kaza a bashi nono ya sha kyauta amma idan ya zo garinsu ko kunu ba zai bayar ba gaskiya ne wa'ansu ko kunu ba sa yi su bayar amma idan sun je can wallahi kaza za a ba su kyauta nono kyauta wa'ansu har kuɗi ma ake ba su kyauta domin su laraba sun gaji wannan dama gado suka yi tun iyaye da kakanni ku duba karatu ya zo tun lokacin jahiliya suna yin abinci su biya wa su suna dafa abinci da ruwa su dinga ajiyewa domin bakin da za su yi wa maka to wannan al'ada ce suka gaji tare yanzu to an ce da lata da uzza lokacin da suna raye su ma sun irin wannan suna dafa bakin Allah zai abinci da abin sha a dinga bayarwa fi sabilillah kuma a lokacin suna bayarwa domin dai al'adar su tunda a lokacin musulunci bai zo ba an bai janna wa an ibn abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su kale ke cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratul qubur manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya la'anci mata masu yawan zuwa makabarta. An fahimta? Su mata daga cikin tsarin da musulunci ya ɗora su, bai ɗora musu wajibin zuwa makabarta ba. Da zuwa makabarta, da zuwa sallar juma'a, da sallar jam'i, da fita jihadi, wannan musulunci bai ɗora mata ba. An fahimta? sai ce su zo na su bi mijinsu a gida duk zai iya kubalar da wani abubuwa an gane da kyau to a mace irin wannan shine bambanta ayyuka da Allah ya dora wa maza bai dora mata ba mace ko da mahaifinta zai rasu to ba dora mata wajibin ta zo a yi sallar gane ita ba a je a raka kabarin makabarta a binne ba dora mata ta yi zamanta gida to idan amma mace once haka a shekara ko a lokaci ta ce da Allah tana so a je nuna mata kabarin babanta ko mamanta ko ɗanta wannan ba matsala ba za a iya zuwa lokacin da mutane ba sa makabartar lokacin da sawo ya ɗauki a iya zuwa da ita da wanda ya san kabarin ya ce nan shine kabarin babanki wannan shine kabarin ummanki wannan shine kabarin danki wani wannan shine kabarin walinki ya halatta amma mata su mai da makabarta gun yawan zuwa kaman maza to duk macin da ta dau wannan adad take to maza la ce Allah ya lance ta an bai ci karatu ba wai su je makabartar totally aka hana su ba a'a sai da dalili kuma sai an fuskanci lokacin da maza ba sa makabartar sawu ya dauke ba a wani activity su makabartar sai a je da ita ta gani ta yi addu'a ta tafi wata shiga amma ta mai da kabari kullun zuwa kamar yadda namiji yake yi to irin wannan manzon Allah ya ce irin wannan mata akwai tsinuwar Allah a kansu wal muttaqidina alaiha al masajida da su da wanda suka riƙe masalla makabarta ta zamto gun ibada ya zamto har a gina masallaci ko makabartar ta zamto wanda ake bauta ake addu'a ake ibada to irin waɗannan masu wannan manzon Allah ya ce tare da mata masu yawan zuwa makabarta to suna cikin wanda Allah ta'ala ya tsini musu albarka sannan wasuruja da masu yi wa kabari ado ko a gina shi ko a sa mai tayin ko a sa mai interlocking ko a mai fenti haka ne to wanda duk suna cikin wanda manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya lalace su ba a yi su musulunci ya hana wannan ya sa yanzu ko da nan makabartar mu ka je ta gari za ka dinga ne abin mamaki kabarin musulmi ne ba za a zo a rubuta ai wane-wane ya mutu ran ɗaya ga watan januwari kuma a liƙa wannan januwarin akan ƙabarinsa kuma januwarin nan ana ganin kamar sunan gunki ne february sunan gunki ne amma a ji a liƙa a kan ƙabarin mutum an bai nan ko kuma ƙabari a ji a gina shi wani ma a sa mai tayin wani a sa interlock wani a kai irin tirazo ɗin nan a sa wani a fenti duk an ɗauka wani abu ne wanda shari'a take so shari'a ba ta san wani manzan Allah dab da ajalinsa ya yi wasa yana Ali wasiyar radiyallahu anhu ya ce duk inda ka kabari da irin wannan ka rushe shi in dai kabari ya haura ɗani haka tudun sai haura haka in dai gunda ba a tunanin ƙasa tana da rauni zai iya rubza da wuri wanda ƙasarsu mai tauri ce tana iya riƙowa to ba a san tudun kabari ya wuce haka ɗani ɗaya ba a so wuce haka in ya wuce mazala ya ce sai na liyo kankare shi sai ya yi labin da shi ya dawo kamar haka a yi wa kabari tudun nan yim ɗin nan shi ma shari'a ba ta san wani an bai janna sannan kuma ya ce duk inda ga alamar cross to karaba shi haka mazala ya sai na aliyu siya duk ko ice ne ya cross to mazala ya ce sai na aliyu karaba wani ice duk da kabari ga an mai alu an mai tudu to ka sassaƙe wannan tudu wannan mazala yi wannan wasu ya sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu jama'a da yawa sai ya kabari ya zama gun ado ya zama gun show ya zama gun wani alfahari duk ba daidai bane wani aikin yahudawa ne musulunci bai da wannan to waɗannan abubuwa duka suna cikin abin da manzon Allah ya la'anta a kansu hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi rawahu ahlus sunan dukkan malaman nan guda shida sarrawaito na hadisi gaba ɗinsu mali ce fiye masai a cikin wannan babi akwai masai al'ula ta farko tafsirul authan me ake nufi da authan gumaka ko abubuwan da ake bautawa ba Allah ba duk abin da ake bauta masa ba Allah ba ya zama to wathan ya zama gunki an gane ko ya zama ɗagutu in dai za a bauta masa yadda da wannan bautar kuma bautar Allah kaɗai ake wa kuma yadda aka yi masa to ya tahi daga suna ɗan adam ya kuma gunki an bayyanta wannan asaniya tafsirul ibada mun ji me ake nufi da ibada ibada kuma shine dukkan wani aikin da Allah yake so yi da shi zaka koyi shi ne ta hanyar da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam asalisa na uku annahu sallallahu alaihi wasallama lam yasta'iz illa bima yakafu qu'ahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemi tsari ba face abin da yake jin tsoron faruwarsa tunda can ya ce Allah ina roƙon karka mai da kabari na ya zamto ana bauta masa an bai wannan kaga manzala tunda rayuwarsa yake wannan addu'a yace Allah idan na mutu ina roƙon karka mai da kabari na gun bauta karka mai da kabari na gun da za a je a dinga ibada gun Allah ina roƙon ka tsare wannan amma duk da haka duba yanda ake yi askarawan Saudiya suna ta fama da mutane suna ta fama dole sai sun je sun yi abin da bai dace ba kuma abin da ke kan dukkan mai ziyartar manzon Allah abu ne guda biyu idan ya je zai mai sallama assalamu alaikum ya rasulullah sannan zai mai salati wannan shine abin da aka dora ma kai wa manzon Allah idan ka same shi a kunci bayan ka gama ka matsa gaba kai wa sayyidina Abubakar sallama ka matsa gaba kai wa Umar sallama shikenan kai ta salati wannan ko za ka yi salati miliyan baka da haushi amma in addu'a za ka yi sai ka da cikin ƙwariyar masallaci ka zauna ka yi addu'a an bai bisan nan wannan duk wanda zai je ziyarar ƙabarin manzan Allah wani abin da aka zaura masu kyau kamar sallama ka mai salati kamar sallama ka mai salati amma in addu'a za ka yi ka zo cikin ƙwariyar masallacin madina masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi nafila raka abi ka zauna ka dinga roƙon Allah an bai bisan nan to sai maliki cewa arabi'a na hudu a karnuhu bi hadha bi hadha ittikhadh qubur anbiya masajida duba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwama a masu gina kabari ko adonta kabari sai ya hada su a gu daya da su da masu bautar mai wanda suka mai da kaburburan annabawan su gumbauta an gane ko ku duba hadarin kamai da kabarin wani bawan Allah gun ibada to da su da mata masu yawan zuwa makabarta da masu gina makababan kabari da adon tashi duk manzara sai hada su alayi daya yace dukkan su akwai la'antar Allah a kansu alkamisa na biyar zikiru shiddati al-ghadab min Allah ku duba da Allah inda Allah ya tsananta fishi akan masu rukar kabari gun bauta Allah ya tsananta fishi sakansu as-sadisa na shida wahiya min ahammiha tana cikin matsala mafi muhimmanci sifatu ma'rifatu ibadati lata allati hiya min aktharil awsan min akbaril awsan yanda mai asalin bautar lata mun ji aya karatu lata mutumin kirki ne iya ciyar da bayin Allah abinci da baki iya hidima da ya mutu sai aka ji kabarin sa aka yi zaman dirsha daga nan tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya har ya zama to abin bauta to wannan shine asali asalin yanda aka duke shi abin bauta ba Allah ba السابعه نبكو معرفه انه خبر رجل صالح shi lata asalin sa kabarin wani bawon Allah ne mutumin kirki asali kabarin bawon Allah ne mutumin kirki yau da gobe da kuma rashin addini da bin sunna a wancan lokaci ya zama kuma ana bauta masa athamina na takwas annahu ismu sahibul qabr wa zakara ma'ana at-tasmiya cewa in sun je gun suna ambaton sunan mai kabarin ana ɗawafi a ƙabarin ana ambaton mai sunansa ana roƙon sai yi wani abu ba Allah ba to wani shi irin nau'in ibada da ake wa ƙabari ka je ka samu na cikin ƙabari ka ce shehu ina roƙon ka haihuwa shehu na zo ina roƙon ka arziki shehu na zo ina roƙon ka kujera kaza to wannan ƙa'an shirka ne ana yin bauta ne ta wani Allah ba Allah an fahimci wannan kai ko Allah ma za ka roƙa to haramun ne ka ji kabarin wani mutum ka tsaya a kan kabarin ka na roƙon Allah ba ma shi na kabarin ba ka ce ka ji kabarin mutum Allah ina roƙonka Allah ka ban kaza Allah ka raba ni da kaza amma kuma wanda kake roƙon Allah kabarin wani mutum ne to shi ma haram an hana wannan ballanta na kuma ka roƙi da cikin kabari da malike cewa a tasiya na tara la'anata zawaratul qubur mata masu yawan zuwa makabarta ga su akwai la'anar Allah a kansu al'ashira na goma la'anatu man asrajaha la'antar Allah ga wanda yake adonta kabari a sa mai tayil ko fenti ko wani ado daban da ba sauran kabarruka ba abinda aka yi da wa kabari abu biyu ne kawai dan shaida ko a dasa bishiya a daidai kafar mamacin ko saitin kafar shi ko a kafa gudusi a wani wannan ya halatta ai domin a gane yau da gobe ka gane wannan bishiyar a nan kabarin wani na yake to nan ya halatta kai wannan ko a samu dutse a kafa a ce daidai dutsen nan to a daidai gun yamma da shi ko gabar da shi a nan kabarin wani yake to wannan ya halatta ai wannan amma an ka dauki wannan abu guda biyu ba abin da ya halatta ai wa kabari matukar in ba a tona abin ne mu shi an bai jalla Allah ya samu da shi babu ma ja fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janaba tauhid wa saddihi kullu tariqi yusalu ila shirk babu zai magana game da irin kariya shine himaya kariya da manzon Allah yake bayarwa game da bangaren tauhidi manzon Allah iya biya tauhidi kariya bai yadda a shigo da wani abu da za a yi wa Allah tarayya duk kofar shirka manzon Allah toshe take wahine wasaji kullu tariq manzon Allah iya toshe kowace kofa yusiru ila shirk duk kofar da za ta kai ka zuwa ga shirka manzon Allah toshe take baya bari an fahimta kun gan da yake roƙon Allah kabarsa kar ya zama kaza tun fa iya dare yake tun da rayuwarsa kar Allah ina roƙon kar kabari na ya zama gun ibada kar kabari na ya zama gun bauta kar ayi kaza kar ayi kaza duk abin da zai zama to shirka ko hada Allah da wani to manzon Allah ya bi shiru ba sai da biyar ya kai shi domin ya fi kowa sanin haɗari shirka kuma duk zunubi duk zunubi ba zunubin da mutum zai mutu iyayi kana ne kace masa kafiri yin ba shirka ba da nassin qur'ani Allah yake cewa duk mutumin da ya mutu iya shirka to ba shi ba samu gafara ba duk mutumin da ya mutu iya shirka to aljanna haramun ce a gare shi an fahimci nan to shine shirye ne laifin da in har mutum ya mutu iyayi to babu shakka alƙawarin Allah ne a kansa da ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah bai gafara game da mutumin da ya mutu iya shirka sannan kuma iya gafarta zulubin da ba shirka ba amma ga wanda ya so amma yin sannan to saboda kai ya samu aikin Allah bai yi shiru ba duk kofar da za ta kai ga al'umma zuwa ga shirka manzon Allah ya toshe ta wa qaulullahi ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake faɗa a ƙur'ani yake cewa laƙar ja'a kuma rasulun min an fusiku haƙiƙa rasul manzo ja'a kun manzo ya zo muku an fahimta? rasulun ja'a kun manzo ya zo muku in ji Allah sai Allah ce shi wannan manzon ya zo ne min anfusikum ko min anfasikum anfasikum ko anfusikum bambancin ruwaya ne in ka ce min anfusikum manzon Allah ya zo daga cikin ku ku mutane irin ku ne dan adam ne yanda kake magana haka manzon Allah yake magana yanda kake cin abinci haka yake cin abinci kafarsa biyu ta ka biyu hannunsa biyu na ka biyu a halittarsa da zatinsa ɗan adam ne manzan Allah ba wata halitta ba ce ba ɗan adam ba shi ne ma'anar min an fusiku amma ka ce min an fasiku to manzan Allah ya zo wanda ya zo a layin da kuma shi ne mafi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu a cikin ya zo a matsayinsa na wanda ya fi kowane rai daraja da kima a gun Allah an fahimta zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu to kowace fassarar ɗan ka ɗauka ɗaya ce ko kuma ana iya gwama su ma ta zama ɗaya ɗan adam ne amma ya fi kowa ɗan adam ne a zati da halitta amma ko matsayinsa da ƙimarsa ya fi har mala'i sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'anar laƙar ja a kuma rasulun min anfusu azizun alaihi ma'anittu sai Allah ta'ala ke cewa ma'anittu duk abin da ya takura muku abin da ya jefa ku cikin wahala to azizun alaihi shi ma ya buwaye manzan Allah manzan Allah ba ya san shi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai bi al'umma nan wahala manzan Allah ba ya so abin da zai jefa al'umma kunci manzan Allah ba ya so ku duba fa hadisin da hadisin na Aisha yake cewa Allah ga al'ummata duk wanda ka dau dama ka bashi na mulkar wannan al'ummar Allah idan yayi amfani da dama sai takura wannan al'ummar ya Allah ka takura masa manzan Allah wannan adorai sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka bawa dama ya Allah a cikin wannan al'ummar tawa yake gallazawa al'umma ta da damar da ka bashi ya Allah ya Allah kai maka matsa masa ka takura masa kaga kaunar mu ce da san mu da tausayin mu har yake wannan al'umma sannan ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har dab da ajalinsa dab da fitar ransa abin da yake fada ummati ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata manzon Allah da mu a ran sai kuma ga Allah iya tausaya mana iya kaunar mu matuka yasa Allah ke shi da sace duk abin da zai jefa ko a wahala manzon Allah baya son sa shi ma abin iya damunsa harisun alaikum manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mai kwaɗayi ne a kan yankun imani kun samu aljanna manzan Allah ya iya kwaɗayi ya ga al'umma sun bar laifi sun dawo daidai iya kwaɗayi ya ga an bar kafirci an dawo musulunci iya kwaɗayi ya ga an bar sabo an dawo ɗa'a shi ne harisun alaikum iya kwaɗayin ku samu rahama da jin Allah sai Allah ya ce bil mu'minina shi manzan Allah game da masu imani ra'uf mai tausayawa ne rahim mai jin kai ku duba wannan siffa ce mata Allah ne raufur rahim amma sai jingina manzo Allah wannan siffa manzo Allah mai tausayi ne mai jin kai ne manzo Allah ku duba tausayinsa akwai wani bawan Allah da yazo da Ramadan yazo ya sa manzo Allah ce ya rasulullah halakatu manzo Allah na halaka sai ce me kai me faru sai ce na je na zai kewa iyalina da rana a cikin ramadan na zai kewa iyalina da rana a cikin ramadan ya rasu sai ce to je ka yanta baiwa ka fanshi kanka daga laifin da kai sai ce wallahi ba da baiwa ya rasu sai ce to je ka yi azumin kwana 60 wata biyu ka yi kafarar wannan laifin sai ce to manzan Allah wata ɗaya ma na kasa yi balata na wata biyu an bayyanta sai ce to ka je ka ciyar da miskine mutum sittin a maimakon wanda laifin da kai shi kenan ba ba sai ce wala ba da abin da zan ce su talaka ne ni ba da abin da zan ce su sai ce zo na a gefe ga abin da Allah iya zo ne sai a kawo zakka ta wani nau'in abinci sai maza na ce to ɗau wannan ka je ka samu talakawa mutum sittin ka raba musu idan kai wani kafa shi kanka daga laifin da kai sai ce to ya rasu la'aini ina ganin duk madina ba gidan da ya fi gida na bukata iya amma ba gidan da ya kai gida na bukata wallahi ni ma a cikin tankura na ke ba da abinci sai to je kaci a gidan ka shi to ba wani mai shari'a ne zai wannan tausayi wani alƙali ne ke da wannan imanin ba maza Allah ai ba zai yi ba laifi kai aka baka option uku kace duk ba za ka iya ba sannan aka ce to zauna ga wannan ka je ka sadakar kai aikin ka karaba ba ka ka samu ba naka bane ka je karaba kuma haka ma kace baka da wanda ya bi gidanka bukata aka ce ka je ka ji a cikin gidan naka je ka ci bil mu'mini rahmur rahim manzo Allah tausayi gare shi akwai wani ma ya zo yayi laifi dab da la'asar manzan Allah na yi kaza sai shi zai sallar zami ya kai Allah kai sallar asar ce manzan Allah kaza fa dai ya ce ba min yi la'asar da kai zuwa jami bai ce imi to kaji Allah ya bi maka yake abinda manzan Allah ce wasu kaji Allah ya bi maka manzan Allah in kana jin tausayinsa da jin kansa ga al'umma to wallahi baka da abin da zaka masa illa ka dinga masa salati ka dinga masa salati sallallahu alaihi wasallam bilmu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw Allah yace idan sun juya baya sun ki su yi imani fa qul kace hasbi Allah ni Allah ya isar min shine ma'anar hasbi Allah dukkan wata cutarwa da dukkan wani kulle kulle to ni Allah ya isar min da gari shi shine hasbi Allah la ilaha illa huwa shi Allah shine wanda babu abin bauta sai shi alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma an fahimta wannan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim an ce duk mutumin da ya karanta ta sau bakwai lokacin da zai kwanta bacci to har garin Allah ya waye ba abin da zai cutar da shi haka nan duk wanda ya karanta hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim so bakwai da safi to har rana ta fada ba abin da zai same shi duk sharri duk kullin aljani da mutun da hasada da kullaku ba abin da zai same ka Allah zai baka kariya wannan kalmar ita annabi Ibrahim ya fada lokacin da aka jiba shi a wuta da aka jifa annabi Ibrahim a wuta yace hasbi Allah sai Allah ya kame agajin gaggawa yace ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim so daga dukkan wata damuwa in dai karke wannan ta zama wurin wurdinka to Allah ta'ala ya ba kariya Allah ya ba ka kariya daga dukkanin cutarwa an fahimci wannan فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عن أبي هريرة daga sahabi Abi Hurairah Allah ya kare da shi qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tajalu biyutakum qubura kar ku mai da gidajen ku makabarta a gane ku kar ku mai da dakunan ku kamar makabarta to me fasarar wannan me ma'anarsa ma'ana kar ku mai da ɗakunan ku ba kwa ibada a cikinsa ba kwa sallah ba kwa addu'a ɗakin ke zamto akwai ɗan gefe da kake nafila abu haka ake so nafila ka raka a hudu biyar a ce raka a uku raka a biyu to ya zamto a ɗakin ka akwai gunda kake nafila sannan akwai ɗakin ka za ka zauna gunda ka keɓance kana roƙon Allah to maza na ce ɗakunan ku kuma yi da shi kar kuma yi da shi makabarta gunda ba a ibada an fahimta amma ka in dai za ka yi ibada a ɗaki to ya zamto ba hutu ka ƙaurace hotuna barkatai ɗin nan ka ƙaurace dukkan wani abin da zai jawo ma shida kayan kiɗa hotuna wa'ansu wane ne wani tara batsau duk wannan mala'iku rahama ba sa zuwa musamman hoto saboda ka sai a yi ƙoƙarin gunda ka keɓe za ka yi ibada ya zama tugu ne haka wanda ba wani abun da shari'a ta hana zaman su abu to wannan gurabe na ibada suna da kyau mutum ya tana da gidansa ko a ɗakinsa ko a falon shi ana ganewa a wala ta ji alu kabari ida maza ala ce kar ku bar mai da kabari na yawan yawan zuwan yawan maimaitawar ku gun maimaitawa yau ku je gobe ku je ko duk wata ko duk sati karku mai da kabari na haka in Allah ya baka dama once a rayuwa ka je ka ganshi ka masa addu'a kai sallama ka tafi ka da kansa yake cewa la taj'alu qabri ida idi shine abin da zake maimaituwa ayi wata wata ko sati sati ko shekara shekara to maza la ce karku mai da kabari na haka wasallu alayya abin da ke kan ku dinga mun salati haka maza Allah ya ce ku dinga yi mun salati fa inna salatukum tabluku ne haisu kuntu in dai kun mun salati duk inda kuke zai zo ya same ni duk inda kake kaiwa manzon Allah salati zai same shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid to sai an ji an ce wani dan wani manzon Allah ya ma salati ko za ka kwana kana yi to ana sanar da manzon Allah kana musallati ne tabluku ne haisu kuntu duk inda kake in dai kewa manzan Allah sai Allah ya kame sabon sallallahu alaihi wasallam an gane ko rawahu abu daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat marawatan hadisin suna da karfi wa an ali bin al-husayn radiyallahu an annahu ra'a rajulan ali dan husayn husayn dan ali dan abi dalib kenan ra'a rajulan yaji'u ila furja kanat inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam jika sai na ali ne mai suna ali bin husayn na gidan sai na husayn Allah ya kare da su sai shi ya ga wani mutum ya je wata kofa a daidai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ma kafin a killace kuma masa irin wannan tara to ko dan wani guha ko katangaje ta fashe ko dan wani gudu zaka iya lekawa ka gano kabarin manzon Allah a lokacin to sai wani mutum yake zuwa wannan kofar ya samu mafaka kullum iya maki agun to da jikansa yana aliyu ya gan shi faye da kulu fiha faye da u yawa faye da u fanahahu he je shi ga wannan kofar ya dinga addu'a agun he ya faki a wani gun ya dinga addu'a to shi jikansa yana aliyu sai ya gano shi fanahahu sai ya hana shi ji kana karin wannan ka duba in sun manzana ne ba kai shi ba shi kakansa ne ba an gane ko in so ne da kusanci wallahi ba kai shi ba amma da ya ga wani iyawa nan sai hana shi shi karkai an fahimta da ya hana shi bai bar shi haka ba wa qala sai ya ce ala uhaddithukum hadithan kuna so na karanta muku wani hadisi sami'tuhu min abi wanda na ji shi daga babana Hussein kenan an jaddi shi kuma ya ji da kakana Aliyu kenan ana fahimta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma aliyu ya ji daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙale ce la tattakidu kabari ida manzan Allah ya faɗa sai na aliyu iya cikin ruwatul hadis din yace kada ku riki kabari na gun yawan maimaici na sati sati ko wata kwata ko shekara shekara kini la tattakidu kabari ida wanda ya zamanto ka'ida ce duk wata sai kaje ko duk shekara ko duk mako to mazala ce kar ku mai da kabari na haka wala biyutakum qubura kar ku mai da gidajenku kamar makabarta ba kwa ibada ba kwa sallah ba kwa addu'a kar ku mai da gidajenku haka wasallu alayya ku min salati fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum ku mun sallawa ku mun taslimi to zai same ni duk inda kuke duk inda kuka mun salati kuka nema mun taslimi ya kun Allah zai same ni rawahu a fi al-muqtara an fito da hadisin a wancan littafi al-muqtara fi masail al-ula tafsiru ayatu bara'a mun ji fassaran ayin suratul bara'a ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim mun ji fassarar wannan athaniya nabiyu ib'aduhu ummatuhu ala hadha al-hima ghayatul bu'd yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biya al'ummarsa kariya game da dukkan abin da zai taɓa musu tauhidinsu duk abin da zai rushe ma tauhidi domin zan laiba ha kariya a kansa karka yi shirka karka kusanci shirka a cikin tsoratarwar da yake yi mana ba yake cewa duk wanda ya je wajen boka kuma boka ya faɗa masa magana kuma shi wanda ya je gun bokan yayi wa boka da'a kan abin da boka ya faɗa masa to hukuncinsa shine ya kafirce Qur'ani baka da kafara bima unzila ala Muhammad an bayyana duk mutumin da ya je gun boka boka ya ce ka je ka nemi bakin dan taure ko fingi fingin kaza ka ce to za a kawo to wannan na'am da kai wa boka hukuncin kakar da Qur'ani ne ko buka ya baka wani abu je ce ka je ka binne a guka za ko ka je ka jefa a saman gidan wani ko ka jefa a saman rumfar wani in dai har ya baka umarni ka mai da'a to ka kafin shi Qur'ani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in janna in kuma mutum ya je gun boka boka ya faɗa masa magana amma baka mai da'a ba je ka yi kaza baka yi ba je ka je ka binne ka za ka binne ba amma ka je gunshi to zuwa gun bokar da mutum ya yi sai ya yi sallan kwana arba'in Allah bai karba kwana arba'in za ka yi kana sallah wallahi Allah ba ruwansa da sallah haka mazan Allah ya ce lam tuqbal minhu salata arba'ina yawma kuma dole sai kai to kun ga wannan duk mai imani ya ji wannan zikir wata yi to shine irin kariyar da mazan Allah ya biya ta duk abin da zai ruguce ma tauhidi manzon Allah baya wasa a kan shi iya faɗar maganganu masu kaushi maganganu masu tsoratarwa an bayyana wannan to mun ji irin yadda manzon Allah yake bai tauhidi kariya da kuma duk abin da zai ruguza ma tauhidi manzon Allah iya nesa da shi al-thalisa matsala da uku zikiru hirsihi ya alaina manzon Allah iya matukar kwaɗayi a gare mu ya ga mun imani ya ga mun samu aljanna wa ra'afatuhu wa rahmatuhu da tausayin manzon Allah da jin kansa iya kwadai ya ga manzon mutanen kirki Allah ya mana gafara iya kwadai ya ga mu cikin walwala da jin dadi da rahama da jin kai manzon Allah iya kwadai haka sallallahu alaihi wasallam arabi'a na hudu nahayhu an ziyarati an ziyarati qabrihi ala wajhi maqsus manzon Allah yayi hani game da wata keɓantacciyar fiska ta zuwa ziyartar kabarinsa kamar da shi idi duk sati ko duk wata to manzan Allah ya hana wannan amma lokaci bayan lokacin Allah ya hore ma ka je ka yi ziyara wannan ba matsala ba amma ya zama to akwai wata hanya keɓantacciya ko wani lokaci keɓantacce kullum sai ka je in lokacin nan yi sai ka je to manzan Allah ya hana wannan a kabarin shi wa ma anna ziyaratahu min afdalil a'mal malice kuma ziyararsa tana cikin ayyuka mafiya farla Allah ya ma arziki ka je masallacin manzon Allah kai mai ziyara ai ka sami farla ai ba karma farla ba amma da yake a karkashin wannan akwai masu fakewa su yi wani abu to sai yace ziyarar ma ga ka'idar ta kar a sa mata lokaci na wata wata ko sati sati ko shekara shekara a batta dai duk lokacin da Allah ya baka dama an fahimta idi shine abin da zai ke mai to a wata rana sananniya wanda in ta zo dole sai an yi shi yanzu kamar duk ran ɗaya ga watan shawwal a idi muke ko mun kammala azumi duk ranar goma ga watan zulhijja ai sallah muke ta sallar lahiya to wani shine idi ya zamto iya da wata rana sananniya wanda duk lokacin da ranar ta zagayo sai an yi to kar a mai da zuwa kabarin manzon Allah ya zama wannan wani ya ce duk wata sai na je ko duk sati ko duk wata uku ko duk wata shida wannan shine abin da manzon Allah ya kun fahimci abin to wannan shine abin da malaki fara insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wannan tare da kuma ziyarar kabarinsa iya cikin ayyuka masu farla iya cikin wata farla da Allah zai baka rayuwarka a ce ka taba zuwa ziyarar manzon Allah a rayuwarka farla ce wannan ka taba zuwa ka ga makwancinsa farla ce ba kowa Allah ke bai wannan dama an fahimta al-khamisa na biyar na haihu an al-iksari min az-ziyarat manzon Allah yayi hani game da yawan ziyartar kabari wa mata mata an hana su yawan ziyartar makabarta an fahimta yawan ziyarta akai-akai kamar yadda maza suke yi to mata an musu hani game da wannan as-sadisa na shida hattuhu ala nafila fil bait manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kwadayin mu dinga yawan nafilfili a gidajen mu ko dakunan yasa mata yake cakar ku mai da dakunan ku kamar makabarta makabarta ba a nafila ko ba a tsaya ka roƙi Allah game da bukatunka a makabata duba a yi to karka mai da ɗakinka haka ya zama to ɗakinka ba ka nafila ba ka roƙon Allah ya ci karka yi wani ka zama to lokaci bayan lokaci akwai ɗangun da ka ajiye kake ibada ka kake na filfilinka kake roƙon Allah a wannan gu to maza Allah ya kwaɗaitar da kowa ya samu wannan ɗangu a gidansa ko a ɗakin shi as-sabi'a na bakwai annahu mutakarrir indahum annahu la yusalla fil maqbara to abu ne tabbatacce abun kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai salla a makabarta baya yi bayan baya yi kuma ya ce kada yi makabarta ba salla ake ba makabarta ana zuwa ziyara aiwa mamata addu'a da as-samina na bakwai ta'alilu zalika bi anna salata rajul wa salamuhu alaihi yablughu wa in ba'da fala haja ila ma yatawahhamu min arada ko ko man arada al-qurba malike cewa akwai magana a fili salatu rajul wa salamu alayhi kaiwa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam to ya bulugu wannan salatin da kaiwa manzon Allah zai je same shi wa in ba'u da ko kana nisa da shi ko kai nisa da shi da kamai salati to Allah zai kai mai sakon ataki an fahimta wannan kuma karkace wai wani abu ne wai wanda wai kaman ba zai yi ba yanzu misali ba a program din mutum miliyan a aika mu sako a lokaci da yaji musu ana yi ko ba ana yi harkar net din nan harkar waye harkar computer yanzu ai za a yi program mutum miliyan kaza sai a danna abu a yi pressing lokaci da kowa ya ga sakon a wayarsa to dan adam ma yi wannan balanta na Allah in an ce Allah zai kai wa manzo Allah salatin mu za ka yi mamaki ne dan adam ne fage da wannan fikira ba dan kankanin ilimin da Allah ya bashi sai ya abu da kowa sai ya gani a duniya a lokaci daya to amma kuma wannan aiki ne wanda abun Allah bai ma kai a daga yiwa kalle shi to da kai imani da duk abin da manzon Allah ya faɗa Allah zai wannan tabbatacce ne ba shakka akan wannan duk ayin da kaiwa manzon Allah salati Allah zai kai mai wannan sawa kaiwa manzon Allah salati Allah zai kai mai sakon wani dan wani ya ma salati ya rasulullah Allah ya karɓi salatin mu ya Allah a maliki ta fala haja ba wata bukata ila ma yadda wahamu game da wanda suka samu wahami man aradul qurb wanda suke cewa sai mutum ya je kusa da manzon Allah zai mai salati ko sai ya je kusa zai ziyara wannan duka abu ne wanda wahami ne fahimta ce wanda ba haka take ba duk inda kewa manzon Allah salati zai yi sabi sallallahu alaihi wasallam at-tasi'a matsala mai namba da tara kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzak tu'raru a'mal ummatihi fi salati wassalamu alayhi kasancewar manzon Allah a kwanci a kabari ne barzak an gane ko iya barzak a kwanci barzak shine matara a larabci kamar wani gune zaka je to a tare ka mun ka karasa ai dukkan mu lahira zamu tafi ko ko wanda zai tsaya a shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raj'u daga Allah muke kuma za mu koma zuwa ga Allah duk lokacin da ka faɗo duniya to ka kama hanyar koma lahira ne ko ka sani ko baka sani ba haka magana take in dai ka nya ka zo duniya to ka fara ko ka tafi hanyar lahira ko ba za ka taɓa samun ƙarin kwana ɗaya da kwana duk abin da kai kwana ka tashi to an goge lissafi ne amma da to wannan shine a barzak to lahira za a tafi ita kuma lahira lokaci ne ake zuwa ba duniya ba ce a haifi wannan yau wani sai wata kaza wani sai baɗi wani sai shekara goma lahira lokaci ɗaya za a ci to ka'idar da Allah yi wa duniya ita kuma da za a mutu a lokaci ɗaya ba in ba kyawa ba ta yi kowa an eba masa ajalinsa wani shekara talatin wani arba'in wani hamsin wani sittin wani kaza to wannan gwargwadon kwanakin da ubangiji ba kowa to idan ajalin ya zo za ka mutu to idan ka mutu direct ba lahira za ka je ba za a kai ka matara ne aji yi ne barzak sai kowa ya zo barzak ɗin nan kowa sannan kuma sai ubangiji ce a busa ƙaho sai kuma a je lahira a lokaci ɗaya an bai zo gada ba wanda zai riga ka zuwa lahira tare za a je lahira duk wanda ya mutu iya matara ne a kabari a kwanci kuma kabarin za ma highlight din abin da za ka samu in ni'ima za ka samu aljanna Allah ya samu na ci to za a dinga hasko ma gidanka na aljanna a dinga ɗauko ma ni'imomin gidanka na aljanna a dinga kama kabarin kana gani mutum har ya damu ma a ta hikiya ma ma tafi kabarin ya tafi gidan shi in kuma wuta mutum zai samu a wani ya zubilla to tun iya kabarin nan maza jino fayil daga gidansa na wuta ya dinga zuwa sami shi duk da bala'in da yake sha zai dinga roƙon Allah kada a tashi alƙiyama domin ya san bala'in da zai samu a can yafi wannan to ma'ana shine barzak barzak shine kabari ko ka ce matara inda kowa zai tsaya sai kowa ya zo sannan kuma za a yi yunkurin a tafi lahira gaba daya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya wannan barzak din iya kabari amma ana bujiro masa da aikin bayi a aikin al'umma sana salati a gare shi iya kwance a kabari amma duk salatin da muka yi a gare shi ana zuwa a kai masa an fahimci magana iya ganinsa iya jinsa kuma iya sanin wanda suka yi masa kuma Allah iya cika alƙawarinsa ga duk wanda ya mai salati na Allah shi ma zai mai guda goma Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya a za mu tsaya nan insha Allah lokaci yayi kuma mun zo ƙarshen babin abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya mamu ladansa abinda na yi kuskure ne da ku Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kumar mu ya Allah muna roƙonka da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka dora mu tafarki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ya Allah ta'ala muna roƙonka mamatan mu da muka rasa Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu ya Allah ta'ala muna roƙonka ƙasar mu Najeriya da jihar mu da sauran ƙasashen musulmai da garuruwan musulmai Allah kai mana zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah duk abin da zai tada hankalin mu a ko ina yake Allah ta'ala ka tsare mu da gare shi Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana mutuncinmu, Allah ka tsare mana iyalanmu, Allah ka tsare mana rayuwarmu da imaninmu, Allah ka ba mu kariya daga dukkanin cutarwa. Ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira, ya Allah muna neman tsarinka daga sharin duniya da lahira. Ya Allah ta'ala muna roƙonka wannan karatu da muke Allah ka sa ya zama sanadiyar samun rahamarmu da jinkan magunka ya Allah. Allah wannan karatu da muke Allah ka sa ya zama sanadiyar gyara kusakuranmu da muke na rayuwa da addini. Allah ka ba mu ikon gyara kusakuranmu da laifukanmu ya Allah. Allah ka ba mu ikon tuba daga laifukanmu ya Allah. Ya Allah ka mana arzikin tuba kafin mutuwa. Ya Allah ka mana arzikin tuba kafin mutuwa. Ya Allah ka mana arzikin tuba kafin mutuwa. Ya Allah ta'ala mana roƙonka dukkan masu bukatu